عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan rediyon Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الباب لبركاته من يعصبك الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم شكرا لك أنا ثم نع الشفاء بتاع المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل النزغ هنا الفساد كما قال من بعد أن نزغ الشيطان بين وبين إخوته wasu kuma suka ce nazmu a nan barna ne mana idan shaidan yana so ya maka barna to kan yi tsari da Allah kawai yadda Allah ya faɗa a wata aya da annabi Isa annabi Yusuf ya ce bayan shaidan yana so ya yi barna tsakanina da ƴan uwana wakila wasu suka ce yanzu gannaka inna yumri yannaka wa yuharrikannaka ma'ana yanzu gannaka a ce dan yana so ya yi maka shugune ko kuma yana so ya motsa ya motsa maka ya motsa ka wani abu to ka nemi tsari da Allah wannan ba adnal waswasati a cikin waswasi nazbu din shine mafi kaskanci mana komin ga kaskantar abu in ka ji ce dan yana so ya yi shi ka nemi tsari da Allah fa amarahu Allah ta'ala annahu mata taharraka alaihi ghadabun ala aduwihi aw rama shay'an min igra'ihi bihi wa khawadra anna wasaisihi ma lam yallahu sabilun ilayhi ay yasa'iza minhu to sai Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe fishi ya motsa ya ji zai fishi akan abokan gabansa ko kuma shaidan ya so ya shuna shi mana ya ruda shi da da ya yi fishin ko kuma wasu abubuwa wanda ba su kai wasu asi ba girma wasu ɗan ƙananan abubuwa wanda ba a sa masa hanya ba zuwa gare shi mana wanda manzo sallama ba sai ba sa wa shaidan hanya ya samu waɗannan ɗin ba zai same su wajen annabi ba amma har da kai da annabi ya ji wani abu to ya nemi tsari da Allah kai kuwa amrahu sai ya isa wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin shaidan ne wai kuma sababa tamamin ismatihi kuma shine zai zama dalilin cikar tsari tsari da annabi da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallam sallallahu alaihi bi asrarina ta'arudi lahu domin ba a saki shaidan akan annabi ba shi da iko akan abin da ya fi kawai sai dai ya bijirar irin wannan din shaidan ne zai bijirar da wani abu kawai amma ba dai ba ba shi damar har ya zo ya tinkari annabin ko ya wani abu ba walam yaj'alahu qudratun alayhi ko ba shi da wani iko akan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qad qila fi hadhihi al-ayati ghayru hadha wa sufa fasara wa tafasara ba wannan ba a wannan aya wa kadhalika la yasifu ay yatasawwara lahu shay'an fi surati al-malaki kuma ba zai inganta haka nan ko ba zai inganta shay'an ya surantu surar mala'ika ya zo wajen annabi sallallahu alaihi bai zai yi ba ko labbisa alaihi balle ya zo ya rikitar masa wani abu la fi awwalin risalati wala ba'da ko farkon manzanci ko ko bayan bayan manzanci ne duk ba zai yi ba wal ihtimal fi zalika dalilul mu'jizati wannan abin madogara a nan shine dalili na mu'jiza mu'jiza annabi ta hana shaidan ya samu nasara balle ya kawo yace zai suranta surar wani abu ya zo ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam babu بل يشك لا يشك النبي أن ما يأتي من الله الملك ورسوله حقيقة من قال صلى الله عليه وسلم بايا كنتو dukkan annabawa ba sa kwakwanto duk abin da ya zo musu daga Allah mala'ika ne ko manzon Allah ne ya zo musu wannan a haƙiƙa haka yake in ma bi ilmin daruri ne khulquhu Allah lahu aw burhani yazhiruhu ladayhi la tatimma kalimatu rabbika sidqan wa adlan la badal kalimatihi ko abin ya zo masa da ilimi daruri ilimi daruri ko kuma wanda Allah ya halitta masa ko kuma da hujja wanda Allah ko kuma da hujja wanda Allah zai bayyana masa saboda Allah yana so ya cika kalmar kawai da Allah yake cewa zai cika kalmar ubangijinka gaskiya da adalci ba wanda ya sai canja kalmomin Allah fa in gila fa wa na qaulihi ta'ala wa ma arsalnaka min wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية فيتقول الله الشيطان ثم يكون الآية والله عليم حكيم yace idan wani ya tambaya yace to me ma'anar faɗin Allah da yace babu wani manzo ko wani annabi kafin zuwan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai in dai yana karatu to sai shaidan ya jefo wani abu na ƙarshe ƙarshen sa a cikin karatun to ya za ka yi da wannan aya فاعلم أن لنا فيما أنا فيما أنا هذه الآية قابلة سيجي مكا أي متعني ما لم يسني مغنغنو أتكي wannan آية منها أتكي مغنغنو السهل والوأس والسمين والغس akwai magana mai sauki a ciki akwai magana mai tsanani a ciki akwai magana faɗaɗa mai yawa akwai kuma magana ma da magana banza da ba za a iya karɓanta ma duka an yi maganganu akan wannan aya وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من المفسرين أما في شنشنت أبن لك ما تأفرع أن آية سين أبن جمهور ما لم يسك كي نوع في تفسيري منين شيء شين أن تمني ها هنا أتلاوته أبن لك نفي تتمنى إنما أنا كراتوني ويلقاه شيئان فيها إشغاله بخوارها ma'anar shaidan zai jefo wani abu shi kuma ya shangaltar da shi mai karatun wato annabi da wasu tunane-tunane wa afkarin min umuri duniya ko kuma ya tuna masa wasu lamura na duniya littali shi mai karatun ne za a tuno masa wasu al'amura na duniya a ta kila alaihi wahama saboda sai yana so ya shigar da wato tunani akan wannan annabin da yake magana wanda sai yana ko kuma mantuwa fi mata lahu abin da yake karantawa ya manta shi ya kama wani abu ayu kira gaira zalika la kami sami ilimin tarihi ko kuma ba annabin ne za a shigar wannan ba masu jin ne shaidan zai dinga tura musu wasu fahimta mana wasu fahimce fahimce na na canja abin da annabi yake karanta musu wasu isawili ko kuma su samu mummunan fassara mana fassara fassara da ba haka annabi yake nufi ba ma yuziluhu ma yuziluhu Allah abinda kuma ko da ya faru ma Allah zai goge shi wa yasakuhu zai shirye shi ya goge shi wa yakshihu nafsahu zai yaye rikicin da shaidan ya sa a ciki ويتم آياته الذي كبر على ينسى وسيأتي الكلام على هذه الآية بعد بأسباب من هذا إن شاء الله زام قاو مغنى ذات ذو أخوان ونن آية ما نزا ساك داود ونن آية باية دغباية كما ذا يمت بياني وسجي في يد ونن إن شاء الله وقال قصمر قندي إنكار قول من قال برسل الشيطان لا ملك سليمان وغلبته عليه سمر قندي دي يأي إنكار فإن وندسكي سيوا أي شيء يا سامو داما har ya karbi mulkin annabi Sulaimanu ya samu nasara kan annabi Sulaimanu to saurakan da yace a wannan ba zai taba yiwuwa ba Allah ba zai saki shi a akan annabin Allah ba wannan misra hazara la sifu irin wannan ma ba zai inganta ba wanda zakarna isa ta Sulaimanu mu bayyana kan ba da haza mun ambaci isar annabi Sulaimanu kuma mun mata bayani bayan bayan waɗannan za zo kan isar annabi Sulaimanu din ومن قال إن الجسد هو الولد الذي ولد له وأن فكت آه shi wannan wanda aka jarrabe annabi Sulaiman da shi ai wannan jikin shine dan da aka haifa masa din eh duk da za kawo magana za kawo bayanin magana wa qala abu muhammad makki fi sirri ayyuba wa qawlihi anni masani shaytan min nazmi wa azabin abu muhammad makki ya fara cikin isar ayyu annabi ayyuba da fadin annabi ayyuba da yace shaytan ya shafe ni da wahala da azaba to innahu la yajuzu li ahadin an yata'awwala أن شيطان هو الذي أمرده لشأنك كو مسلمي ما مسلمي دي حقا كو عدنا دي بزي, بزي حلت غريشي يتاوي لي يدشي وشيطان يساوى النبي أيوب شيوبا شيطان بزي يساوى النبي الله شيوبا كو أي ما شيطان بزي يساوى شيوبا والقدر في بدنه بل لا شيطان يجيكو شوتروا كو حلا لكن النبي, النبي أيوب ولا يكون ذلك إلا بفعل الله وأمره a ko menene baya faruwa aikin Allah ne da lamarin Allah liyabtalihum wa yusibhum Allah yayi ne da ya jarrabi annabawa su haru da rashin lafiya da sauran irin wa'annan wahalce-wahalce saboda Allah yana so ya ba su lada mai yawa qala makiyun makiyu yace wa qila innal ladhi asaba shay'an ma wasafa bihi ila ahlihi wasu kace abinda abinda annabi ayyuba yake cewa shaydan ya taba shi shine waswasin da shaydan yayi masa zuwa ga iyalinsa ma'ana matarsa kenan to fa in gulta idan kace fa ma ma'ana qauli ta'ala an yusha idan kace to me ma'anar farin Allah ta'ala na annabi yushau da da yake wa ma asanihi inna illa shay'an annabi yushau da annabi Musa tare suka yi tafiya shine fatahu din to sai annabi Musa da ya tambaye shi ina guzurin mu sai ce a ai ya mantar da ni fa qaulihi an yusufa da kuma faɗin Allah ta'ala da ya faɗa game da kisar annabi Yusuf nan kuma Allah ya fa'a sahu shaytanu zikra rabbih shaytan ne ya mantar da annabi Yusuf ya ya ambaci ubangijinsa wa qawli nabiyina sallallahu alaihi wasallama hina nama an salati yawmal wadi da kuma faɗin manzon mu sallallahu alaihi wasallama yayin da ya bacci a wani kwari mana ya ce a jira musu sosai kuma ba a jira ba ya ce ya sa wani mai gadi ya duba musu lokacin sallah har lokacin sallah asuban ya yi shi wannan shi ma sai bacci ya ɗauke shi to da aka tashi ba a yi sallah ba sai annabi ya ce inna haza wajin bihi shaidanu wannan kwarin ko kuma wannan wajen akwai shaidan a wajen wato ya za ka yi da waɗannan ayoyi da wannan hadisi wa qawli musa alayhi salam fi waqtihi da kuma faɗin annabi Musa da ya zo ya mari arne arne ya mutu mai annabi Musa ya ce sai ya haɗa min amal shaytan wannan aikin shaytan ne to ya za kai da waɗannan duk Allah ya ce aikin shaytan aikin shaytan ne to me za ka shaytan kuma annabawa a kashe shaytan baya baya tafa su shaytan baya cutar da su amma kuma gashi nan duk an kawo magana shaytan shaytan فلو أن هذا الكلام قد يدل في جميع هذا على مورد مستمر كلام العربي في وصفهم كل قبيح من شخص أو فعل بشيطان أو فعله yace to ka sani ita wannan magana tana zuwa ne a cikin a waje wanda dama haka maganar larabawa suka saba yi ma'ana su larabawa duk abu mummuna ko mutum ne ya yi su to ko wani abu to sukan dangana shi sai su ce aikin shaidan ne sai su ce wannan shaidan ne ko kuma aikin shaidan to al'adar larabawa kenan su ba wai a sun yarda shaidan ne yake abu ba a ko menene ma duk abin da ya faru in mummuna ne sai ce shedan ne kamar kala ta'ala kamar yadda ubangiji ya faɗa ya ce dal uha ka annahu ru'usu shayatin ya ce wannan bishiyar ya ya yanta ka ce kawo na shedan ne wa kala sallallahu alaihi wasallama wal yuqatilu fa inma huwa shedan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan mutum yana wucewa gaban mai sallah mai sallah idan ya nuna masa yana sallah mutumin yaƙi ya ce to ya yaƙe su shedan ne to kaga irin wannan وأيضا فإن قول يوشع لا يلزمنا الجواب عنه yace maganar yushau da yace shedan ne wanta da shi to wannan kan ba sai mun bada amsa a kansa ba me yasa islam ya subuti da hu fi zalika alwaqt nubuwatu ma musa a lokacin annabi yushau ba annabi bane yushau ne kawai a lokacin yushau ne sunan sa ba annabin Allah bane a daga baya ya samu annabta qala Allah ta'ala wa iz qala musa li fatahu aka Allah ma yace Allah ya ce yayin da annabi Musa ya gaya wa yaronsa kaga yaron annabi Musa ne a lokacin ba annabi bane wal mariyu annahu inma nubiya ba'da mautin Musa abinda aka rawaita daga shi Yusuf an ba shi annabta ne bayan annabi Musa ya yi wafati bayan ya rasu wakila wasu ka suka je da mautihi kafin annabi Musa iya rasu wa qawlu Musa kana qabla nubuwatihi bi dalilil qur'ani shi kuma annabi Musa cewa ya fara wa yaron nasa mu tafi mu je mu nemi ilimin nan la abrau hatta abrama majmal bahrain ya wa biya hukubat shi kuma ya faru ne kafin kafin annabta shi annabi yusuf shi wannan shi abin da qur'ani ma ya kawo wa kisatu yusufa la zukira annaha kana qabla nubuwatihi ita ma kisar annabi yusufa ita ma an ambata lokacin da ya faɗi wannan din maganan shi yace ba min baji anna zana shay'an bayni wa bayna ikhwatihi to shi ba lokacin annabi Yusuf ba annabi ba annabi bane eh dan zuke ana kalkan qabla nubuwati wa qala mufassir wa qala mufassiruna masu tafsiri suka ce fi qawlihi asahu shaytanu qawlai masu tafsiri sun kawo zantuka guda biyu a cikin wannan magana da annabi Yusuf ya faɗa wa annabi Musa ya ce shaytan ne ya mantar da shi ahaduhuma anna alladhi ansahu shaytanu zikra rabbih ahadu sahibai sijni wa rabbuhul maliku yace ɗaya daga cikin zantukan suka ce abinda shaidan ya mantar da ya mantar da shi annabi yusufa ma'ana ya ambaci zikra rabbihi din ba ubangijin annabi yusufa bane a'a ba ba wai shaidan ya mantar da annabi yusufa ya ambaci ubangijinsa ba a'a shaidan ya mantar da ɗaya daga cikin abokan kurkuku wanda suka zauna da annabi yusufa a kurkuku ɗaya to shaidan ya mantar da ɗaya ya gaya wa ubangidansa shine rabbi hidi ma'ana da annabi yusuf ya ce masa in yazo ya gaya masa fa gashi gashi ga halin da yake ciki to da yazo shi din wanda aka aika sai da yazo sai ya manta shedan ya manta da shi shi ba annabi bane shi kan shedan ya manta da shi da yake ne to rabbuhu anan almaliku shi sarki ma'ana da yazo bai gaya wa sarki ba shi wanda yake yake bawa sarki abin sha kenan ai an sahu an yadkura lil maliki sha'ana yusuf alayhi salam shi wannan mutumin mai bawa sarki abin sha da ya dawo ya manta ya gaya wa sarki lamarin annabi yusuf alayhi salam وأيضا فإن مثل هذا من سير الشيطان ليس فيه تسلل على يوسف ويوشع بوسائس بوساوس ونزمه وإنما هو بشمل خوادرهما بأمور أخرى يشتو har yanzu kuma irin wannan aikin shaidan to bayi da iko ya doru akan annabi yusufa ko annabi yushau ya sa musu waswasi ko ya yi musu wani zumburi a'a sai dai abin ya faru da shagaltuwan mana abin da ke faruwa a kan zuciyarsu da wasu lamura daban ko kuma wata suke yi ma min umuri ma ma nasihi ma ma nasiha ko kuma a tunatar da su a cikin lamarin su abin da zai mantar da su abin da suka suka manta ne ma'ana ce dan dai bai samu tasalludi akan annabawan Allah nan ba wa ma qawlu sallallahu alaihi wasallama inna hadha wadin bihi shay'an farin annabi da yace wannan kwarin lalle akwai shay'an a wajensa فليس فيه ذكر تفلده عليه ولا وصفته باوي Allah ya ce ya saki shedan akan manzo Allah ba sallallahu ko kuma shedan yayi masa waswasi ba babu wannan a bal in kana bi muqtada zahirihi faqad bayyana amra zalika shaytan bi qawlihi inna shaytana ata bilalan falam yazal yuhaddihu kama yuhaddu sabiy hatta nama idan aka ce an bar hadisin akan zahirinsa da yace wannan wajen akwai shaytan to nan abin da ake nufi to manzala ya bayyana lamarin shaidan din ai ya ce shaidan ne ya zo wajen bilal ba wajen manzala ba wajen bilal ya zo wanda aka sa shi ya yi musu gadi ya ce shaidan bai gushe ba yana yana mana kamar yadda ake wa yaro yana girgiza bilal yana girgizarsa a hankali a hankali kamar yadda ake girgiza yaro ya yi bacci haka har shi ma bilal ya yi bacci to kaga nan kawai shaidan wajen bilal ya zo ba wajen annabi ba fa alam anna tasallula shaidan fi zalika alwadi to da shaidan din tasallulin da da ya samu a wannan kwarin inna ma kana ala bilalin almuwakkali mikilat alfajr shi bilal din da aka bashi kiwo ya kiyaye hudawan alfijir shine shaidan din yazo ya samu ya samu yayi masa wasu mana ya samu ya dan nutsar da shi har ya bacci shi yasa bai samu ya ya taba abin nan ba mana shi yasa bai samu ya musu bai samu ya farka ba yayi bashi to kaga sai shedan din a wajen Bilal ya zo ba wajen manzo Allah ba kaga in ji anna qawluhu inna hadha wadin bihi shaytan tambiha ala sawbin nawm an salati wannan kan fa in muka ce abinda annabi yake nufi cewa wannan kurin akwai shaytan a waje ko kuma wannan wajen akwai shaytan a waje to shine fadakarwa ne akan dalilin baccin da ya hana a yi sallah ai shi wanda aka bawa gadi shine bai bai shine yi bacci shine bilal din haka ne kai shaydanin akan bilal din ya samu nasara ba wai akan manzo Allah sallallahu alaihi wa huwa dalilu masaqi hadith zaid bin aslama fala tada bihi fi hadha al-bab li bayanihi wa tifa iskalihi da shi wannan shine dalilin makorar hadisin shi zaid bin aslama saboda haka ba za a bijirar da shi a nan ba a wannan babi saboda an yi bayanin sa kuma an cire dukkan rikicin da yake cikin wannan wannan hadisi faslun wa amma qalu sallallahu alaihi wasallam faqad qamat dalail wajhat bi sihatin mu'jiza ala sirrihi lalle hujjoji sun bayyana maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam hujjoji sun bayyana bayyanannu da ingancin mu'jizar annabi akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam وأجمعت الأمة فيما كان يضيقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به yace kuma al'umma gaba ɗaya sun haru cewa duk abin da hanyar su isarwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sace isar ne to manzo Allah an kiyaye shi ba zai ba da labarin wani abu sabanin yanda abin yake ba manzo Allah baya faɗin abu sabanin yanda abin yake la qasdan wala amdan wala sawa wala galal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai nufi haka ya faɗi wani abu wanda ba haka yake ba ko ba zai ba gangan shi a cikin lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam babu rafkanwa a ciki babu kuskure amma ta amurul khalifu fi zalika fa muntafin bi dalil mu'jizati qaimati maqama qawli Allah saraka fi ma qala ittifaqan amma gangancin wanda ya saba a cikin wannan fassara ma'ana wanda ya yi fassara ba wannan ba to wannan kan duk madogaransa gaba daya korarre ne saboda dalilin mu'jiza tabbatacciya mu'jizar nan ita zai matsayin faɗin Allah kamar Allah ya ce annabi na yayi gaskiya a cikin abin da ya faɗa to wannan kan duk musulmi sai ya da wannan mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin da suke suna kan matsayin cewa Allah yana gaya wa annabi kai gaskiya duk abin da na gaya maka to shine wa bi ibadi al millati ijma'an kuma abinda dukkan mutanen addinin musulunci aka suka zauna akai kenan mu'jizojin annabi gaba da sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da cewa annabi Allah ya ce masa gaskiya yake wa ma huwa ya jihati al-balad fi zalika wa bi hadhihi sabili inda al-ustaz Abi Ishaq al-Isra'ili ya ce amma aukuwan abu ya faru akan kuskure a jihar kuskure a cikin waɗannan a ce wani abu ya faru na kuskure to wannan kuma wannan hanya a wajen ustaz abu isa ga isra'ili wa man qala bi qawlihi da wanda ya faɗi magana sa irin tasa irin shi abu isa ga wa min jihatil ijma'i faqat da kuma jiha ta gamon malamai ko wurudi shar'i min difa'i zalika da kuma shari'ar ma ta kawo saɓanin mana kuskure ba zai faru ba duk an kori wannan kuskure ba zai faru a cikin maganar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye shi baya kuskure wa isbatan nabi kuma Allah ya tsare shi ya kiyaye shi baya yin kuskure a maganarsa la min muqtadal mu'jizat nafsiha inna al-qadiya bi waqi'i al illani wa ma wafaqahu li khilafin bainahum fi muqtada dalil al-mu'jizat la qawi bi dhikrihi yace kuma Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da mujiza ta hukunta kanta ita mujiza wajen alƙali abubakar babilani ya ce to lallai an kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama a bangaren mujizarsa abin da mujiza ta take nunawa da shi abubakar din da wanda ya dace da shi sun ce to liflafin bayanin saboda akwai sabani a cikin menene dalilin mu'jiza me yasa aka bawa annabi mu'jiza to wannan kuma dalilin da yasa aka bawa annabi mu'jiza ai mun ji bayanin sa saboda kalamin ɗaure da zikiri ba za mu yawaita maganan menene dalilin sawa annabi ma a ba shi mu'jiza din ba wana kurudu an gane da kitabi idan muka tafi wancan muka ce za mu kawo dalili me yasa ma Allah ya bawa annabawa mu'jizozi ko kuma me yasa Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza to wannan kuma muka tafi wannan sai mu fita buƙatar littafin nawa ma sai muka tafi wani abu kuma dawa wallahi kamar alama wa alaihi ma muslimina annahu la yajuzu alaihi khulfun fil qawli fi iblagi shari'ati kawai abin da za mu dogara da shi shine abin da dukkan musulmi suke kansa shine saɓani baya inganta ga annabi ya saba a cikin maganarsa a cikin isar da shari'ar Allah baya yin saba baya sabawa abin da aka aka gaya masa shine yake isar wa mutane wal ilahi bima akbara bihi an rabbihi lokacin da annabi yake sanar da abin da aka ba shi labari daga ubangijinsa to ba a samu annai ba ya sabawa abinda aka ga ba sai yake ga mutane wa ma wahahu ilayhi min wahihi wahayin da Allah yake masa shi ma babu sabani a ciki la ala wajhi al-amdi wa la ala ghairi amdin babu ganganci a ciki babu ma koda da kuskuren annabi sallallahu alaihi wasallam magana sa baya yin magana ta saba da abinda aka aike shi wala fi hali rida wa sakadi wa sihhati wa maradi ko lokacin da manzo Allah sallama yake cikin ma'ana fara'a da farin ciki ko lokacin da yake cikin bakin ciki ko lokacin da yake da lafiya ko lokacin da yake da rashin lafiya duk harshen manzo Allah sallama baya karkata ya faɗi wani abu wanda ba shi aka aike shi ba wa fi hadisi Abdullah ibn Amr قلت يا رسول الله اكتب كل ما اسمع منك قال نعم قلت في الرضا والغلب قال نعم فاني لا اقول في ذلك كله الا حقا kuma ga ma hadisi hadisi abdullahi bin amrin ya ce na gaya wa manzo Allah sallama na ce masa ya rasulullahi in rubuta duk abinda a a tubu kullu wa asma minka shin duk abinda na ji a wajen ka rubuta shi manzo Allah ya rubuta sai na ce masa ya rasulullahi ko cikin yadda ka faɗa yace ko cikin fici in rubuta shi rubuta yace domin ni a cikin fici ko yarda ba na faɗin wani abu sai da gaskiya ko a wani hali manzo Allah sallama yake ciki to duk abin da yake faɗa gaskiya ne والنظر ما أشرنا إليه من دليل الموجزة عليه بيانا أما ذا مقار بياني أشنا بنا مكينون زوا غريف إن دليل الموجزة فنقول ذا قار بيان رامي ما أنا من يسا أكي موجزة إن رامي أن قار بياني قار بيان رامي ما شوى إذا قامت الموجزة على صدقه وأنه لا يقول إلا حقا ولا يبلغه عن الله إلا صدقا وأن الموجزة قائمة مقام قول الله له صدقت فيما تذكره عني وهو يقول إني رسول الله إليكم لا, لا, لا أبلغكم ما أرسلت به إليكم وأبين لكم ما نزل عليكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد جاءكم رسول بالحق yace to ƙarin bayani za mu yi idan mu'jiza mun ce mu'jiza ta ta tsaya akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jiza ta bayan ta gaskata manzo Allah kuma a dalilin mu'jiza nan muka gane cewa annabi baya faɗin magana sai gaskiya kuma baya isarwa isarwa mutane abin da ya karba daga Allah sai gaskiya yake isar musu kuma ita mu'jizar ta tsaya matsayin faɗin Allah ya ce masa gaskiyanka abin da kake ba da labari ko abin da kake ambata daga gare ni gaskiya ne kuma har yanzu Allah yana wannan mu'jiza tana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman Allah yana ce masa a shi annabin ka yana cewa inni rasulullahi ilaikum ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku shine ma'anan wannan mu'jiza ina isar muku ne da abin da aka aike ni zuwa gare ku kuma ina bayyana muku abin da aka saukar mini to shine sai Allah Allah ya ce wa man dibalil hawa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana da zuciya in huwa illa wahayyuha wahayi yake masa sai sai ya ga mutane wa qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum har yanzu Allah ya ce ai manzo ya zo muku da gaskiya daga ubangijinku duk Allah ne ya faɗi wannan sannan kuma Allah ya ce ma atakum rasulun fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu abinda manzon nan ya zo muku da shi ta ku kurge shi abinda ya hare ku ku hanu fala yasihu an yujara min fi hadha al-bab khabarun bi khilaf mubalihi ala ayyi wajhin kana saboda haka ba zai inganta ba a ce an samu wani labari a cikin wannan babin bayan Allah ya faɗi waɗannan abubuwa sannan a samu wani labari saɓanin abin da Allah ya labarta a wannan ayoyi Allah ya ce annabi mai gaskiya ya zo ya zai kuma a ce ya faɗi wani abu ya zo ya zama saɓanin gaskiya ba zai yi ba kowace fuska kuma falau jawazna alaihi albalala was sahwa lama tamayyazna lama tamayyaza lana min ghairihi idan muka ce mun halitta wa annabi zai kuskure ko kuma zai rafkana ya yi wani abu to haka ne kamar bai da bambanci da wani kenan shi kenan shi ma daidai yake da mutane walakin al haqqu bil batil in aka ce haka to gaskiya za ta shuɗanya da ƙarya ma'ana barna ƙarya za ta iya shiga cikin gaskiya fal mu'jizatu mustamilatu ala tasdiqi jumlatan wahidatan min ghairi khususin mu'jizar nan ta tattara ne akan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya duk abin da ya faɗa kawai gaskiya ne haka mu'jiza take nunawa babu wani keɓance babu wani keɓantan wani abu ce banda kaza a komai da komai duk abin da annabi ya faɗa mu'jiza ta ce gaskiya ne watan zai hun nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika kullihi wajibun burhana wa ijma'a kuma a ƙasa ke annabi sallallahu alaihi wasallam daga komai duk abin da ya faɗa to a ƙarƙa ke ya ce lalle duk abin da ya faɗa gaskiya ne to wannan dole ne akan kowane musulmi shine hujja shine kuma duk abin da malamai suka gamu akai dukkan ma musulmi كما قاله أبو إسحاق كما يدعى أبو إسحاق قال فصل الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
To masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa. A madadin kamfanin GitHub Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gazali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Rediyon Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب